أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV EKS Islam Kitabu wa Sunna ala fahmi salafi salih ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa ma'anar nasoshi wanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshi wannan shine darasin mu na ɗari da ashirin da biyu muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu kamar yadda yan uwa suka sani littafi na farko littafin daf'o'i hamil tirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin to kamar yadda muka sani muna hada littattafai ne guda biyu muna tafiya tare da su to idan muka ga dubi ayar da take akan jerin ayoyi to ita ce muke hankalta ma shi yasa muke tafiya tare da littattafan idan wannan aya wadda take akan jeri tana wani littafin da ita muke farawa sannan mu koma cikin wannan wanda ayar take a wato jerin ayoyi a tsarin jerin ayoyi na alkur'ani mai girma muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya mas'ala da za mu tashi a kanta ita ce mas'ala ta ɗari hudu da saba'in da bakwai a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdulkadir arrazi malam ya ce fa in ƙila idan aka ce kaifa qala ya an kai ya'ya wato Allah subhanahu wataala ya bada labari ya'yan annabi yaqub suka ce yarta wa yal'ab kenan arsilhu ma'ana gadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafizun an gane ko kenan ya suka ce haka wa kanu aqilina sun kasance masu hankali sun mallaki hankalin kansu baligina suna baligai wa anbiya'a kuma suna annabawa aidan fi qawli ba'd a cikin fadar wadansu wanda wadansu suna ganin dukkan su ayyan annabi yaqub annabawa na saboda an ce wal asbat ya an ce asbat ana nufin jikoki jikokin annabi ibrahim ayyan annabi yaqub kenan waɗansu kuma sun tafi cewa annabi yusuf ɗaya kaɗai ne shine annabi wanda kuma zahirin nasoshi dai shi annabi yusuf tabbas ne amma su kan akwai saɓani malam ya ce to wa kaifa radiya yaqub alaihi salam lahum bidhalik ya an kai annabi yaqub ya yarda da wannan malam ya ce to kulna za mu ce ala qira'atil ya'i akan qira'a ta ya'un la ishkala babu wato iskali rikitarwa domin an ce yarta wa yal'ab nan ne ƙira'a da ya'un yarta ma'ana zai yin kiyo daga irta'ani wa yal'ab zai yi wasa li'anna yusuf alaihi salam domin shi annabi yusuf alaihi salam kana yawma idhin ya kasance a wannan lokaci dunal bulughi bai balaga ba fala yahrumu alaihi al-la'ib wasa ba za ta haramta gare shi ba malam yace to wa ala qira'atin nun amma idan muka dauki qira'a ta nun na ƙulu za mu ce kana la'ibuhum almusabaka wal munazala kiran kana la'ibuhum almusabaqata wal munazala abinda ake nufi da wasar su almusabaqa kiran mun duka kira'ar ta ce narta' wa nal'ab kiran zai zama to sun ka ce narta' ya hada kowa da kowa ba annabi Yusuf kawai ba to sai ce nan wasar da za su yi da kiyo wato kiyo babu matsala amma nal'ab wato la'ibuhumul musabaqa za su yi musabaqa tserereniya da gudunjeniya wal munadala da koyon yadda ake wato fada ko yaki an gane ko malam yace li yu'awwidu anfusahum dan su koya ma kansu an gane ko ash-shaja'ata jarumta li qitalil a'da dan yakar makiya lalillahu ba dan shagala ba wasa wadda ba ta da amfani malam yace to wadhalika ja'izun bi shar'i an gane ko wannan kuma ya halatta a shari'a wa ya'dhu hadha wanda abin da yake karfa wa ya'dhu hadha abin da yake karfafa wannan qauluhum fadarsu inna dhahabna nastabiqu mu mun je ne nastabiqu muna tsirareniya muna gujen jeniya gujen deniya aya ta 17 cikin suratul yusuf wa inna ma sammauhu la'iban abin da yasa suka kira shi wasa li'annahu fi suratil la'ibi to dan saboda ya zo ne a cikin sura ta wasa shi yasa suka ce wato kamar wasa wa yaridu tunda ba yaki ne ake yi ba wa yaridu ala asli su'al malam yace to amma akan wannan yaridu zai gitto ala asli su'al akan wannan tambaya an yuqal a ce kaifa yatawarra'una anil la'ib ya aka yi an gane ko suke canceni suke gudun wasa wa hum qad fa'alu ma huwa a'zamu hurmatan sun aikata abin da shine mafi haramci min al-la'ibi daga wasa wa ashaddu kuma shi mafi tsanani wa huwa ilqa'u akhihim fil jubba sun jefa dan uwansu a cikin rijiya ala qasdil qatli suna son su wato kashe shi kenan to wannan kenan shine za a tambaya wanda yake gudun wasa kuma yake gudun abin nan kenan kaga akwai matsala duk da yake dai shi sun kira shi dan wasa abin da amsa a nan shine cewa ita hasada ce ta rufe musu ido saboda mai hasada baya gani baya ji eh haka wanda yake son abu baya gani baya ji to wannan shine asalin abin nan don haka can wancan wuri ko an ce sun yi tsantseni wancan tsantsenin wasan da suka yi ai ba matsala bace ta koyo ce wannan kuma abu ne wanda an shar'anta musu to amma kuma wancan aikata haramun hasada ce ta dauke su wadda kuma tana iya ɗauka kowa Allah kai muna tsari da hasada da kuma sharrin mahasada to wannan shi dai ne to ƴan uwa musulmi wannan ita ce amsar da malam ya kawo a ƙarshen wannan mas'ala amma kafin mu je gaba ga ka'ida irin yadda muka saba wani lokaci muna zan kawowar ƙarin wani bayani wanda zai dan ƙara wato sawar mas'ala ta ƙara fitowa a fili wato idan muka duba a wannan wuri da inda suka ce arsilhu ma ana gadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafizun za mu iske akwai wato karatuttuka da dama akwai kuma nau'i misali na karantawa imam nafi da kuma imam abu ja'far sun karanta yarta'i wa yal'ab in an ce yarta'i kina an shafe ya'un asalin shi yarta'i ne to irta'a ana nufin kenan yayi kiyu an gane ko shine yarta wa yal'ab kuma shi annabi yusuf zai yin wasa kenan nan duk damirin zai na kuma zuwa ga wasa amma qira'a ta ibnu kathir almakki alƙare ya karanta narta'i wa nal'abe kenan narta'i shi ma daga irta'ani yarta'i kenan narta'i sai aka shafe wato ya'un saboda jawabul amri ne an gane ko ko jawabul shart mahdhufin ne kenan in tursilhu ma'ana wato in tursilhu ma'ana narta'i wa nal'ab can kuma in tursilhu ma'ana yarta'i wa yal'ab akan wadannan su malamai abin da suka ce kenan zai yi kiyo sannan kuma wato za mu kiyo za mu yi wasa a kira'a ta ibnu kafir to a kira'a ta nafi da abu jafar kuma zai yi kiyo zai yi wasa to idan muka duba kuma akwai kira'a ta abu amr ibn al'ala al-basri da kuma kira'a ta ibnu amir ash-shami ya karanta narta wa nal'ab to shine narta wa nal'ab daga rata'a ne yarta'u ba irta'a bane to an ce rata'a yarta'u yana iya ɗaukar wato shine narta yin kiyo an gane ko ana nufin kenan wato za mu yi kiyon wato dabbobi shine narta an gane ko wa nal'ab ko kuma za mu yi wasa za mu yi wasa to amma shi narta wasu sun fassara shi daga wato kiyayewa ne kenan za mu kiyaye junanmu shine narta'u daga arra'yu ne kenan yana zamantowa arra'yu shine kiyayewa kuma kiyayewa tana yawa a kiyaye dabbobi kuma mutane suna yawa su kiyaye kawunan su su tsare wa junansu ina fata an fahimci ni kenan sai ta zamanto ita qira'a ta narta tana nuna wato tsaro ba waccan ba da narta'i da yarta'i duka tana nufin kiyo amma narta tana iya ɗauka kiyo tana iya ɗauka wato tsari su tsari juna sannan kuma akwai qira'a ta nafi abin nan da hamza da kisa'i da asim da yaqub yarta wa yal'ab an gane ko yarta wa yal'ab to an ka ce yarta wa yal'ab to anan kuma ana nufin yarta da garata ne shine zai yi kiyo shi annabi Yusuf ko kuma yarta zai kiyaye dabbobi shine abinda wato wadannan kira'o'in suke karantarwa to don haka yana da kyau ɗalibin ilimi in ya ji wata kira'a wadda bai san da ita ba ya yi kokari ya san kakane wannan wato kira'a take domin wani lokaci zaka iske kira'a ta bambanta amma zaka iske ɗalibin ilimi bai sani ba sai ji wata kira'ar da bai san da ita ba ya zo ya kokarin wato gusar da ita domin ɗaliban ilimi wani lokaci suna da irin wannan sai ka ji mutum ya ji an ce kira'a kaza da wani da wani sun karanta sai ka ji ya ce a to shi bai san wannan ba ko ko kaza kaza kaza wannan kira'a wata sabuwar kira'a ce a'a ilimi ne wanda yake mai zaman kansa to idan an ce ilimi ne mai zaman kansa to yana da buƙatar ɗalibin ilimi sai ya yi bincike ya tabbatar da waɗannan kira'o'in dukkansu shin sun inganta ko su inganta ba mai so kuma zai iya ƙara kuma cikin littafin alƙira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam na wato al-doktor sheikh al-doktor umar salim bazmul ya ga yadda ake taujihin waɗannan kira'o'in ya kawo maganganu da dama kuma ba dole ba sai wannan littafi akwai littattafai na tafsiri da suke kula da kira'at ɗalibin ilimi zai iya komawa cikin su akwai littafin al-bahrul muhit na abu hayyan at-tauhidi sannan kuma akwai ad-durr al-masun fi ulum al-kitab al-maknun na al-sheikh as-samin al-halabi da kuma akwai tafsiri na imam al-baydawi da kuma wato sauransu dai ɗalibin ilimi dai zai iya ƙara faɗaɗa bincikensa kai ya zamanto ya tsaya wato a wuri ɗaya domin tsayawa a wuri ɗaya yana daga cikin abin da ke kawo wato matsaloli to Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu to idan muka je mas'ala ta gaba za mu je ne a mas'ala ta ɗari hudu da saba'in da takwas malin yake cewa fa'in ƙila idan aka ce kai i'tazara ilaihim yaqubu alaihi salam ya aka annabi yaqubu alaihi salam ya yi musu uzuri bi uzraini da uzuri biyu lokacin da suka nemi ya ba su annabi yusuf ya ba su uzuri biyu ahaduhuma an gane ko ko ahadihima na farkon su inni la yahzununi an tadhhabu bi lalle ni yana bakanta min rai la yahzununi an tadhhabu bi yana bakanta min rai duk da yake imamu nafi ya karanta la yuhzinuni la yuhzinuni wato in mun tsaya akan wato ya'un yayi ma ya'un damma ta farko kenan kuma idan zai hada zai ce la yuhzinu niya ma'ana yana mini bakin ciki yana bakanta min da rai domin in an ce yuhzinu ahzana yuhzinu ihzanan to an ce la yuhzinu ko yahzunu duka ma'anar shi dai wannan ma'ana ba ta canzawa wato fi'ili na wanda ko an ƙara alhamza ma'anar shi ba ta canzawa duk da yana cewa hazzana ya bakanta mishi rai kwarai da gaske amma dai alqur'ani bai amfani da wannan ba ina fata an fahimce ni to to an tazhabu bihi yana bakanta min da rai ku tafi da shi yace li annahu kana la yasbiru anhu sa'atan wahida domin bai iya hankuri bai ga annabi Yusuf ba wasani abu nabiyu khawfuhu alaihi min adh-dhi'b yana jin tsoron kura ta cinye annabi Yusuf fa ajabuhu an ahad al-udhrayn sai suka bashi amsa daga uzuri dai dunal akhar amma ba su bashi amsa dai ba kenan idan mutum ya bada uzuri biyu ai biyu din ya kamata bada amsa kansu amma ba ɗaya ba to me yasa aka bada amsa akan ɗaya malin ya ce kulna za mu ce hubbuhu iyahu son da yake ma annabi yusuf wa itharuhu lahu da kuma fifita shi da yake yi wa adamu sab wa adamu sabrihi ala mufaraqatihi da rashin hankulin da yake yi akan rabuwa da annabi yusuf wallazi kana yaghidhuhum shine yake musu bakin ciki wa yulimuhum yake wato sa musu radadi da kuna a cikin zuciya fa adrabu anhu safhan sai suka kauda kai daga wannan walam yujibu anhu busu bashi amsa ba tunda ya ce an tazhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'b to an tazhabu bihi ba su bada amsa ba amma sai suka bada wato amsa kura idan ta cinye shi domin suka ce la in akalahu dhi'b wa nahnu usba inna idhan la khasirun wannan shine abin da malam ya kawo to amma kafin mu je gaba abin da za a iya karawa a wannan shine cewa wancan uzurin idan suka karbe shi ba za su je ni da annabi Yusuf ba tunda shi baya son a tafi da annabi Yusuf kenan idan suka ce wato a tabbatar da wannan ra'ayin na cewa baya so annabi Yusuf ya fita to kina ai shikenan kuma zancen fita bukatar so ba za ta samu ba ina fata an fahimta kilan wallahu a'lam wannan shine zai iya kasancewa ma ya fitowa a fili mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 479 malam yake cewa fa in kila idan aka ce kaifa qala ya aka Allah cewa auhayna ilaihi muka yi wahayi zuwa gare shi aya ta 15 a cikin suratu yusuf wa huwa yawma idhil lam yakun balighan lokacin da annabi yusuf bai zamanto baligi bai balaga ba kenan wal wahyu indama yakunu ba'da al 40 wahayi galibi nan ya kamata a kawo galibi yana zuwa ne bayan shekara 40 domin mi domin akwai annabawan da ko mu ce akwai annabin da aka masa wahayi ba shekara 40 ba ya yahya khudhil kitaba bi quwwa wa atainahu al hukma sabiyya amma galibi ana ma annabawa wa'ayi shekara arba'in saboda wannan lokaci sun mallaki hankalin kansu malin ya ce kulna za mu ce almuradu bihi wahyul ilham abinda ake nuhi da shi wahayi na ilhama wanda wahayi na ilhama kamar abu da ba sai an turo mala'iki ba kawai mutum yana jin abu a cikin jikinsa la wahyur risala ba wahayi ba na annabta alladhi huwa makhsusun bima ba'da al-arba'ina wanda ya keɓanta da abin da yake shekara wato 40 wa nadhiruhu qawluhu ta'ala tamkar irin wannan fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i mun yi mahaifiyar annabi Musa wahayi ta shayar da shi to wannan kuma wahayi ne na ilhama to amma nan ma na ilhama ai duk mace tana shayar da ɗanta a'a abin da ya sana an kace wahayi ne na ilhama wato saboda lokacin fir'auna yana kashe mutane yana kashe mutane to fir'auna kashin da yake ma mutane to ƴaƴan bani isra'ila tana jin tsoron ta shayar da shi to kaga sai ta ji tsoro to sai Allah ya bata umarni an arziki kenan sai da mutu duk mahaifiya ma ai Allah yana bata wannan wahayi da ilhama amma ita da annabi mahaifiyar annabi Musa abin da yasa aka kebance saboda wannan lokacin ba sa iya shayar da ƴaƴansu ana kashe su to wa qawluhu ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa auha rabbuka ila an-nahl ubangijinka yayi wahayi zuwa ga kudan zuma ko mu ce zumuwa wato zuma kenan wahayin da aka yi mata ba wai an tura ta bane zuwa ta zamanto ba annabiya ita zuma a'a wahayi ne na ilhama to da wannan ne muke son yan uwa su fahimci cewa wahayi abu ne wanda yake asalin sa wadansu suka ce shine al-ishara al-khafiya yin ishara kamar kai nuni da abu a boye ko kuma suka ce a wato al-wahyu shine wato kayi abu a boye wanda wato ba a ganin ka to almuhimmu dai nan ina son akwai wasu shubuhohi da mutane suke kawo waɗanda ya kamata a ce yan uwa sun yi hattara da su menene hattara da su saboda an ce wahayi ba ana nufin ba wahayi na annabta tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya an kare wahayi na annabta ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima ko wa khatiman nabiyyin wata qira'a khatim wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya bar duniya an kare wahayi na annabta an gane ko to akwai wahayi na ilhama wanda an yi ma mahaifiyar annabi Musa kuma da aka ce Maryam ita ma an tura mu izqalat al malaikatu Maryam an tura malaika inna inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin ba yana nuna cewa ba Maryam ita ma ba annabiya ce ina fata an fahimci ne a'a wa irin waɗannan wahayi ne waɗanda ba na sako ba an gane ko ba na sako ba na turawa zuwa ga wa'azi ko da'awa da wanda da yau suke fakewa su ce mahaifiyar annabi Musa ba annabiya ce mahaifiyar eh abin nan mahaifiyar Maryam mahaifiyar Annabi Isa ita ma ba annabi ya ce wannan ba gaskiya bane a zance mafi inganci to sannan kuma daga cikin abin da kamata mu fahimta anan shine cewa wani lokaci wahayi Qur'ani yana itlaqin shi yana nufin an yi wahayi amma ta fuskar ka karba daga wanda aka yi ma wahayi misali inda Allah subhanahu wataala ce wa iz auhaitu ila alhawariyina lokacin da ni wahayi zuwa ga hawariyin wadansu malamai suka ce nan wahayi abin da ake nufi shine wahayi na ilhama Allah ya tusa musu son su yi imani an aminu an gane ko wasu suka ce a'a wa wa iz auhaitu ila hawariyin shine Allah ya ma annabi Isa wahayi sannan shi annabi Isa ga musu wahayin Allah kina alwahyi bil wasita ya kamata mu fahimci wannan sannan kuma ka karanta anwa'ul wahyi yadda Allah yake yin wahayi zuwa ga wato annabawa وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم كذا وما كان لبشر بيوا متون أن يكلمه الله ألا يمشي ما كان إلا وحيا ستفسكر وحي كنا كيس كما النبي موسى أو من وراء حجاب كو تفسكر إلا وحيا ستفسكر وحي ألا يمس ما كان أو من وراء حجاب كو تباين شبكي كما إلا ما كان النبي موسى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء كو ألا يتورو منزو zo na ana nufin mala'iki kenan Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas wato Allah yana turuwa mala'iku su masu zamanto masu isar da sakon Allah to wannan shi ne a takaice abin da ake nufi da wahayi sannan kuma idan aka ce wahayi wani lokaci za ka ga waɗansu na fakewa da cewa misali kodan zuma an yi masa wahayi shi yasa yake cikin tsari an gane ko yake cikin tsari talakka alwahayi ya karbi wahayi daga Allah subhanahu wataala wahayi na ilhama don Allah ya ce wa auha rabbuka ila nahl shi yasa zuma take da tsari amma misali idan muka dibi wato kuda sai su ce kuje kenan shi ma duk cikin family guda ne daga shi da abin da shi da kuje ko mu ce kuda wanda ba na zuma ba shi ma ai kamar kusan family guda ne da shi da wancan kudan amma shi kuma rayuwarsa ba ta da kyau ma'ana yana cin kashi sannan kuma rayuwarsa babu wani tsari sai ka iske yana kaza yana kaza su ce don saboda ba a yi masa wahayi bane to wannan ra'ayin duk da yake zaka ga ya fito a fili yana da daɗi amma kuma kuskure ne domin cewa koda shi wancan yana da tsari wancan kuma kudan bai da tsari don saboda wancan ai masa wahayi wancan ba ai masa wahayi ba wannan magana tana tana da rauni kwarai da gaske ko kuma mu ce kuskure ce ma don ta saba ma alkur'ani kowace halitta Allah ne ya tsara mata irin yadda za ta tafiya sai dai mu yan adam mu kalla wani tsari ne yafi gyara mu na kudan zuma ko wancan kuda amma dukkan abin da kaga yana tafiya yana tafiya ne da tsarin da Allah subhanahu wataala ya cusa masa domin Allah subhanahu wataala ya faɗa sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada Allah shi ya kaddara abuwa fahada ya shirya ya shiryar da komai zuwa ga ai hada kullu shay'in li masalihihi shi yasa ma annabi Musa da Fir'auna tambaye shi yace rabbuna alladhi a'ta kullu shay'in khalqahu thumma hada Allah subhanahu wataala a'ta kullu shay'in khalqahu sai halicci komai domin ba ana nufin ya ba komai halittarsa ba tunda ita halitta ba ita zaɓo ka ba dan adam ba ana nufin an halicce shi ko an halicci halitta thumma hada ai thumma hada kullu shay'in li masalihi ya ya shirya da kowace halitta zuwa ga maslahatta kenan cewa ba ai makuda ba wahayi a a wannan kuskure ne wahayinsa ta wannan tsarin Allah yi shi ya tina shi kashin ya yi rayuwarsa ta ɗaiɗaiɗai ba tare da jama'a ba kuma ba wai kawai kuda ko wani irin misali cikin na aka ɗauka gare shi sharri ba ne a'a kuda ma yana ɗauke da wani misali a cikin alkur'ani mai girma wanda yake misali ne na nuna shirka abu ce wadda ba ta da kyau kuma babu abin da ya kamata ɗaɗa mai nisan ta irin shirka Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul hajj yake cewa ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau istama'u lah wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhu يدعو من ضعف الطالب والمطلوب kaga nan Allah subhanahu wata'ala da ya nuna cewa misali an buga misali su saurari misali ya ku mutane ku saurari misali wanda Allah ya buga innal ladhina tad'una min dunillah wadanda kuke kira wadanda ba Allah ba kinan gumakan su lan yakhluqu dhubaban ko da ma ba gumaka ba ko da ma mutane ne an gane ku ko ba menene lan yakhluqu dhubaban ba za su iya halitta ko da kuda ba kuje ɗaya ba za su iya ba duniya da ta taru ba za ta iya halitta kushi ba shi yasa ka daina rena halittun Allah kai ka abu kaza ka rena shi ka rena shi to ba zai iya halitta irin wannan wala wistama'u lahu ko da sun aje ayyukan su gaba ɗaya kowa ya kawo ilimin shi da dubarar sa ayi ba za a iya ba Allah ce kai wa in yaslubuhum dhubabu shay'an da kuje zai sabci musu wani abu in gumaka ne da ake kai ma abinci da wani abu kuje ya zo ya sabta ba za su iya abin gaba in ma dan adam ne dan adam gashi nan sai kuje ya zo yana cin abinci ya sabci wani abu ba zai iya hana shi ba lan yakhluqu dhubaban wala yajtama'u la wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min basu ya karba to kaga nan dan anu tsini nuna muna wato munancin shirka da kuma kasawa alloli aka bada misali da kuda to nan wannan misalin ana cewa ba misali bane mai kyau ko ko kuda bai da wani misali mai kyau misali gizo gizo da ake ganin kamar ba wani abu ne mai kyau ba a'a shi ma Allah ya bada misalin nuna shirka abu da ba ta da kyau Allah subhanahu wataala yake cewa masalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya ka masalil ankabut ittakhadhat baita misalin waɗanda suka riki waɗansu waliyai waɗanda suke bauta ma waɗanda ba Allah ba ko mutane ne ko ba mutane ba ne Allah ce kamar salil ankabut ittakhadhat baita kamar dai ankabut ce wato gizo gizo ittakhadhat baitan wadda ta riki gida an gane ko wa inna awhana albuyuti li baytil ankab la baytul ankabut mafi raunin gida shine gidan gizo gizo wanda sai ma ka wuce da shi ba ga wuce ka wuce ta kan gidan gaba ɗaya ba ka wuce da gidan amma baka sani ba an gane ko to amma anan sai wani ce to ai gizo gizo ba a'a misalin da Allah ya bayar na kasancewa gidan gizo gizo bai da bai da karfi ya nuna maka shirka abu ce da ba ta da kyau yanzu wannan misali za a ce bai da kyau shi ma a'a ya kamata mu rinka kallon abubuwa ko da an ce abu bai da kyau tana yiwa wani bangare ne bai da kyau wani bangare yana da kyau duk yadda ake sifanta kare yanzu misali a ce kare bai da sifa mai kyau to amma idan muka duba a abin tambaya anan wa zai iya halitta kare wa ya halicce shi a haka sannan abin tambaya kuma kare yana da amana to kuma ita ko wannan sifa in ya zamu yi da ita shi yasa yan uwa musulmi akwai kurakurai da dama da muke aikatawa waɗanda sai dai abin nan wani lokacin sai ga mutum yana rena wata halitta ta Allah wanda kuma haka ne Allah subhanahu wataala ga dama ya halitta sa Allah ya kyauta to ina ganin wannan zamu barta a haka saboda mas'alar da ta kawo mu anan an nuna wahayi ne da aka yi ma wato annabi Yusuf kenan a bambanta tsakanin nau'i nau'i na wahayi mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 480 malam yace fa in qila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya aka Allah yace walam ma balagha ashuddahu lokacin da ya kama karfin sa shi annabi Yusuf Yusuf atainahu hukman wa ilma mun bashi hukunci da ilimi suratu Yusuf aya ta 22 wa qala fi haqqi Musa alayhi salam amma sai Allah yace cikin al'amarin annabi Musa shi kuma wulan ma balaga ashuddahu lokacin da ya kai cimma karfinsa wastawa yadda daidaita atainahu hukman wa ilma mun bashi hukunci da ilmi kaga mai harda alqur'ani sai gane cikin suratu yusuf babu wastawa a cikin suratul qasas aya ta 14 akwai wastawa in ka ce wulan ma balaga ashuddahu a cikin suratu yusuf sai ka ce atainahu amma in ka kana cikin suratul qasas in ka je cikin kissa ta annabi musa sai ka ce wulan ma balaga ashuddahu sai ka ce wastawa sannan ka ce atainahu hukman wa ilma malam yace kullu zamu ce almuradu bi bulughil ashuddi abinda ake nufi da ya cimma karfinsa ya kama karfinsa dunal arba'ina sanatan bai kai shekara arba'in ba alakhtilafi miqdarihi saɓanin wato gwargwadon al'amura war muradu bil istiwa'i abinda ake nufi da istiwa'i bulughul arba'ina ya kai shekara arba'in aw sittin ko shekara sittin wa kana ita kullu wahidin minhuma lokacin da wakana ya kasance ita kullu wahidin minhuma bayarwa ga kowanne daga cikin su al-hukma ba shi hukunci wal ilmu da ilmi fi zalika zaman a cikin wannan zamani fa akhbara anhu kama waqa'a sai Allah ya bada labari kamar yadda abin ya faru kinan sai zamanto kafin ya kai shekara 40 a wannan fassara da malam yayi kamar ana iya cewa kenan annabi Musa da annabi Yusuf kafin su kai shekara 40 sun kacin karfin su kenan an gane ko to kenan sai ya zamanto alistiwa da an kace shi annabi Musa alistiwa sai ya zamanto kenan ya kai shekara 40 kenan kamar yana nufin annabta annabi Musa da ta annabi Yusuf kafin shekara 40 ne kenan 30 da wani abu ko abin da ya kama da haka to wannan shi ne ya kawo bambanci tsakanin wastawa to amma wannan ijtihadi ne waɗansu suna iya ƙara cewa da an kace wastawa saboda shi annabi Musa ya tunkari ƙalubale mai yawa wanda ya fi na annabi Yusuf an gane ko saboda shi annabi Musa ya rayu ne a gidan Fir'auna kuma zai ya tunkari Fir'auna to kaga na ana son a ce wastawa ya daidaita ko da shekara arba'in na nan ya ƙara ƙware sanin duniya saboda irin ƙalubalen da wato bambancin annabi Musa da kuma annabi Yusuf shi annabi Yusuf rayuwarsa farko da ya sha wahala ƙarshe ne sai ya yi sai ya samu kanshi cikin jin daɗi. shi kuma annabi Musa ya samu kanshi tun da annabi Yusuf an sayar da shi gidan shugaba ne gidan mai mulki shi kuma annabi Musa ya rayu ne cikin jin daɗi amma daga baya sai wahala ta biyu baya to kaga in an ma ƙara ma annabi Musa wastawa to yana daidaituwa saboda mi saboda shi annabi Musa ya tashi cikin jin daɗi ne kaga wanda ya saba da wahala daɗi ya zo sai ya manta da wahala amma wanda yake cikin jin daɗi wahala ta zo to kaga al'amarin nan fa akwai wahala ina fata ana fahimta ta to wannan wallahu alam sannan kuma malamai sun yi bayani daban-daban mai so ya koma misali cikin tafsiri na at-tahdi wa tanwir karkashin waɗannan ayoyi ibnu ashur shi ma ya kawo wato waɗansu bayanai zaka ɗalibin ilimi dai zai samu nashi ƙari to kafin mu je gaba mas'alan mu ta gaba akwai wata munasaba da ake kawowa wato rayuwa ta annabi Musa da kuma rayuwa ta annabi wato Yusuf domin yana daga cikin sunan Allah al-Latif al-Latif inda annabi Yusuf ya ce inna rabbi latifun lima yasha da sauran dai sunan sunan Allah al-Latif inda yazo Allahu latifun bi ibadi kalma ta al-Latif wani lokacin tana nufin wanda ya san kankanan al'amura kuma kalma ta al-Latif tana nufin mai tausayawa an gane ko to amma anan sai waɗansu malamai suke cewa dukkan da'awa ta gaskiya idan za ta fara da wahala take farawa me yasa Allah yake yin wannan za ku ga idan aka fara da'awa waɗanda suke zuwa da da'awa ba masu hali ba ne ba masu mulki ba ne ba masu kuɗi ba ne kuma masu rungumar ta galibi farko za ka iske talakawa ne waɗanda ba su da ƙarfi to saboda idan da'awa ta zo masu ƙarfi suka karɓe ta masu kuɗi da masu mulki misali to ai munafukai za su yawa a ciki saboda wannan lokacin ana ganin masu kuɗi sun yarda dama in mai kuɗi yarda da abu da yawan waɗanda suke tare da shi za su ce sun yarda ko da ba su yarda ba in mai mulki ya yarda da yawan masu mulki da yawan mutanen da ke ƙarshen mulkin za su ce sun yarda a ko da ba su yarda ba ina fata an fahimce ni to kaga abubuwa guda biyu kenan to amma idan gaskiya ta zama to a'a babu manya-manyan masu kuɗi tare da ita babu manya-manyan masu mulki tare da ita wannan galibi kenan to sai ka iske yanzu duk wanda zai bi zai bi ne tsakani da Allah zai bi ne tsakani da Allah shi yasa zaka iske daga baya mutane za su rinka fahimta suna zuwa kaɗan kaɗan kuma yana yiwa a samu waɗansu daga cikin masu mulki ko waɗansu daga cikin masu kuɗi su tafi amma ba su da yawa su tafi a fara tare da su wannan shi kamata mu gane to amma shi annabi Yusuf yana cikin jin daɗi da annabi Musa yana cikin jin daɗi a farko tunda annabi Yusuf yana tare da mahaifinsa yana jin daɗi annabi Musa shi kuma yana cikin yana gidan Fir'auna fale president sai kamar da ake cewa gidan shugaban ƙasa yana jin daɗi to amma ya an kai al'amura suka canza to Allah subhanahu wa ta'ala malamai suke cewa wato shi annabi Yusuf Allah subhanahu wa ta'ala yana son ya kai shi wani babban matsayi to amma kafin ya kai wannan babban matsayin sai ya yi karo da matsaloli daban-daban shi yasa wani lokacin idan kaga kana cin karo da matsaloli kar ka san tsammanin Allah baya son ka matsaloli duk wani abu wanda yake hana dan adam ya ci nasara a rayuwa annabi Yusuf ya ci karo da shi kun ga na farko annabi Yusuf mahaifinsa yana son shi sai aka shirya masa kisa kisa kuma abu ne wanda yana kaka ci gaba yana kaka ci gaba suka ce uqtulu yusufa suka yi amfani da wannan dama Allah bai ba su iko suka kashe shi ba na biyu suka yi amfani ta fuskar kisansa shine a jefa shi a rijiya tana yiwa ya mutu na ba zai mutu ba an gane ko wa alquhu fi ghayabatil jub sun da sun yi shawara ko a kashe shi ko kuma a jefa shi a kore shi a kashe wata ƙasa a witrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum su da ma abin suke bukata fuskar mahaifinsu ta dawo zuwa gare su wasu sun ce annabi Yusuf ya ba su labarin mafarki amma wadansu malamai suka ce annabi Yusuf bai ba su labarin mafarki ba amma alama suka gani don ya ce la taqsusu ru'yaka ala ikhwatika kakka ba su labari wadanda suka ce bai ba su ya ba su labari suka ce yana yaro ne saboda bai sani ba wasu suka ce a'a bai ba su labari ba sai dai matsalar da take faruwa shine cewa sun fahimci cewa lalle annabi Yusuf mahaifin shi yana son shi wani lokacin kuma duk mutumin da yake jarumi ko zai zai zan wani abu zaka iske tun yana karami ana fahimtar haka to almuhimmu dai annabi Yusuf ga kisa na biyu an jefa shi rijiya wannan duka an kokarin kisa ne Allah bai ba su ba na uku sai kuma wani abu ya biyo baya shine bauta Allah ce wa sharahu bi thamanin bakhsin darahima ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin bauta wa sharahu wasu ce ƴan uwan annabi su suka sayar da shi ga waɗannan mutane sannan su kodancin suka je suka sayar da shi waɗansu suka ce a'a wa sharahu ƴan uwan wato waɗancan fatake su ne suka sayar da annabi Yusuf bayan sun kice sai a cikin rijiya ba ƴan uwan su ne suka sayar da shi ba ina fata an fahimce ni to almuhimmu dai na farko an raba shi an yi kokarin kisa wanda yana hana mutum ci gaba ba a ci nasara ba na biyu an ya an raba shi da yankin su mutum dama yana yankin da ba nasu ba akwai matsala musamman kana yankin da ba naku ba kuma ba al'ummar ka bace ba yarinka bane ba kabilar ka bace tunda can kibtawa ne wato a kasar misra an gane ku duk dai kasa guda ce inda annabi musa da annabi yusuf suka rayu to sannan kuma annabi yusuf ya ci karo da wata matsala shine bayan an sayar da shi a matsayin bawa gashi mutum ne yana dan babban gida domin shi annabin Allah ne dan annabin Allah ne jikan annabin Allah ne ta taba kunna annabin Allah ne shi annabi yusuf annabin Allah ne dan annabin Allah ne shine annabi Yaqub sannan kuma jikan annabin Allah ne shine annabi Ishaq domin annabi Ishaq shi shi haifi annabi Yaqub sannan kuma wato baffansa ko mu ce abin nan wan mahaifinsa shi ma annabin Allah ne annabi Isma'il sannan kuma kakansa kakansa annabin Allah ne sannan kuma mahaifin kakansa tun da ya an ci mutum ta taba kunnai ya zama to kakanka wanda ya haife shi annabi ibrahim annabin allah ne to kaga ya hada kima da daraja mai yawa to kaga dan babban gida a ciyasa ya cinci kanshi cikin bauta kaga nan ma wata matsala ce ba mutum na wanda ya fito daga karamin gida ko ko da ma gidansu an gadi bauta to wannan kuma daga cikin abin da ke hana dan adam ci gaba shine akwai mi shine akwai bakunta sannan kuma ga bauta biyu kenan to sannan kuma bautan nan a babban gida yake yin ta a babban gida gidan wani babban mutum tunda ba karamin gida bane tana yawa waɗansu mutane ne waɗanda ba wani babban hali gare su ba a'a nan ya tashi ya shiga a cikin babban gida to wannan ita ma matsala ce bauta a cikin babban gida to sannan ko dama mutane wanda an saba musu hidima kenan su gani suke komai dole ne ma a yi musu dama su ko wanda ba bawa ba ganin shi suke yi bawa to bayan wannan annabi yusuf kuma sai zamanto bawa ne da ke karkashin mace ita ce mai gidan shi kaga nan ma akwai matsala saboda mace da yaro wani lokacin ba sanin mu'amala suka yi ba har abin da bai dace ba za su aikata kaga wannan matsala ce sannan kuma sai aka zo aka samu babban matsala annabi yusuf wannan mata sai ta neme shi bayan ta neme shi mai gidan tashi gaba ɗai ya kiya sai suka bata kaga yanzu inda wurin da yake gaba ɗai babban wurin da nan ne yake jin daɗin nan ne abin da ya masa saura kuma yanzu an bata ƙarshe kuma bayan wannan ta yi aka yi masa makirci kuma ya shiga gidan kaso to kaso shi ma yana hana ɗan adam ya ci gaba amma a ƙarshe duk aka yi wannan aka ƙare sai ga annabi yusuf ya fito ya zama wani abu sai Allah subhanahu wata'ala yake ba da labari a cikin suratu Yusuf wa kadhalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajra al muhsinin Allah subhanahu wata'ala yake cewa kadhalika makkanna li Yusuf fil ardi kama haka ne mun ka tabbatar da annabi Yusuf a bayan ƙasa an gane ko makanna yusuf fil ardi yatabawwa'u minha annabi yusuf yana zama a cikin ƙasa kenan yana kai da kawo yana jin daɗi haisu ya sha irin ta yadda ya ga dama a qira'ata ibnu kathir haisu na sha irin yadda muka ga dama irin yadda Allah ga dama sai kuma ya sanya ma annabi yusuf wannan don ba a ci karo da juna ba wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin domin mashi'a bawa tana karkashin mashi'a ta Allah subhanahu wataala to anan waɗanda suka shirya masa sharrin da sun san sai ga su yunwa ta koro su basu da abinci basu da komai sai ga sun zo neman taimako sun zo neman taimako ba su gane annabi Yusuf ba har ƙarshe suka zo neman taimako kuma basu da hali suna cewa ya ayyuhal aziz ya kai wannan sarki mai daraja na al aziz ba sunan Allah bane na al aziz kamar suna ne na sarkin Misra mutumin da yake da buwaya to yana isa aiko a bari masana wa ahlan dur ya same mu ya shafe mu mu da iyalanmu adduru cuta waje ina bi bida'atin muzja mun zo da yan kuɗaɗe an gane ko muzjacin waɗanda suke ba su da kyau sosai an gane ko babu hali asalin malamai suka ce musja daga azja ne abinda ake tunkudawa kamar dai abinda ba bai da wata kima an gane ko waje ina bi bida'atin muzjatin fa awfi lana kaina wata saddaqa alaina ka cika muna suka ce kai wata sadaka alaina kuma ai muna sadaka kenan a cika muna kuma ai muna sadaka kina a dan ƙara muna inna Allah yajzil mutasaddiqin Allah yana sakan kama masu yin sadaka sai da suka gama shi kuma da Allah bayan sun nuna girman sa to ka dibi duk irin sharrin da ka shirya ma wannan ya ishe ka matsala ya ishe ka wato a ce Allah ya nuna ma iyakakka an gane ko shine wanda ka shirya ma kisa wanda ta sanadiyarka ko ka sayar da shi ya zan bawa ka jefa shi cikin rijiya ya fito ko ka sayar da shi ya zan matsayin bawa ko ko aka cince shi ya zan matsayin bawa ya je ya zan bako a wani gari bakon ma bawa kuma bawa a ƙarƙashin gidan babban mai gida kuma ƙarƙashin mace kuma ya je ya yi kaso duk waɗannan abubuwan suna hana ɗan adam ya zan wani abu amma ƙarshe kuma sai gashi ya zan wani abu waɗannan mutanen da suka shirya wannan abin su suka zo suna neman sadaka a wajensa ai ko daga nan Allah subhanahu wataala ya biya annabi Yusuf to anan abin da ake son a ci shine cewa wato me yasa da sun san in suka fitar da shi daga gidansu zai zan haka da sun yi haƙuri sun yarda da cewa annabi su ya zauna tare da annabi yaqub dan a wannan lokacin karkashin su zai zama amma shi kuma Allah latifun shi sama annabi yusuf ya ce inna rabbi latifun lima yasha Allah latifun ne mai tausayi ne ko kuma Allah latifun yana isar da alkhairansa ga bawansa ta fuskar da bai sani ba to kaga wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala ina fatan ƴan uwa sun fahimci wannan shi yasa laraba suke da wani karin karin magana suke cewa izra khairan wansa ka shiri ka shibka alkhairi in kana so ka manta domin ba zai dawo ma da sharri ba wazra sharran waraqib ka shirya sharri amma ka san cewa zai dawo maka shi yasa ma ba ka shibka alkhairi ka ce wa ka shibka sharri ka ce in ce alkhairi sai dai ba muna cewa mutane ba in an yi musu sharri su saka da alkhairi amma dai wanda bai maka sharri ka shiga taitayinka kakka sa tsammanin zai iya denawa don koda ya tuba baka ya tuba wata rana ya dawo kuma ya ga ci gaba yana yawa ya dawo akan ɗabi'ar da yake shi yasa sha'iri ke cewa idza watarta ala mri'in فخذ عداوته من يزرع الشوكة لا يحصد به إنبا إن العدو وإن أبدى مسالمة إذا ما رأى منك فرصة وثبا sha'ir ce idza watarta ala mri'in watara da larabci shine kamar in kai yi keta kai yi mugunta idza watarta ala mri'in in kai yi mugunta ga wani mutum ko da yana karami da kana ganin bai sani ba to fa khudh adawatahu sha'ir ce wallahi ka rike wannan adawar cikin ranka kasancewa fa wata rana fa in ya girma ko ya samu sa'a zai iya zai iya dawo ya rama yace man yazra ishauka duk wanda ya shibka abin ga kaya ma'ana icce mai kaya yake nufi la yahsud bihi inaba bayyuwa ka zo ka shibka icce mai kaya ka shibka bagaruwa sannan ka zo bagaruwa wannan mai kaya sannan ka zo ka dibi inabi kai ka san ba zai yi ba yace innal aduwa shi makiyi wa in abda musalamatan ko da ya nuna maka ai ba komai ai yanzu an riga an shirya to in dai ba tabbas bane cikin zuciyarsa haka abin yake yace idza ma ra'a wa in abda musalamatan idza ma ra'a minka fursatan wasaba in yaga fursa da mahallaka ka to shi kenan zai hallaka ka shi yasa zai kyace ka ne shekara ɗaya biyu uku hudu biyar sai ka shekara ko shekara arba'in hamsin yake yi wannan abin yana cikin ransa in dai ba ya tuba ba in ya samu sa'a ya samu wurin da yake son ya cin maka ko lokacin da yake so shi kenan wa ya tarabbasu bi kuma dawa'ir in ji Allah munafikai suna jiran ta juya ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ba kuma ba wai manzo Allah sallallahu alaihi duk mutum ana yi masa irin wannan in kana da mulki ne ko kuɗi ko wani abu ana jiran dai ta juya ko ka shiga wani wuri wanda baka da kariya ko ka shiga wani lokaci wanda baka iya kare kanka ai abin da ake so da kai ina fata ana fahimta ta to wannan kenan wani in bai same ka ba zai nemi ɗanka ko ya nemi ɗan uwanka ko ya nemi ɗan jiha ko ya nemi ɗan kabilarka ko ya nemi ɗan ƙasarku ko abin da ya kama da haka ina fata ana fahimta ta to sai sai kuma man yadra idan mara aminka fursatan wasaba ko kuma ya jira in ya samu labarin ka mutu bai cimma burin sa bai ce to wai mun huta ya tafi abu na biyu sai shi ko kissa ta annabi Musa shi kuma annabi Musa menene hikima malamai suke cewa annabi Musa lokacin da ya tashi al'ummarsa tana cikin mi tana cikin matsala fir'auna ya bautar da al'ummarsa yana yanka su yana kashe su yana walakantar da su annabi musa ya tashi gidan fir'auna ya tashi gidan fir'auna kuma fir'auna yana gurin mulkin sa ya guji amma alhari an ce bokayensa sun gaya masa cewa wato za a haifi wani yaro cikin bari isra'ila zai zan sanadiyar rugujewar mulkinsa waɗansu kuma sun faɗi wannan bokayensa sun gaya masa amma dai wasu daga cikin malamai suka ce a'a annabi fir'auna yana kashe annabi yana kashe su bani isra'ila ne dan dama yana son mulkin sai fadada yana son ya raunana waɗansu mutane don Allah ya ce in fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastatifu ta'ifatan minhum raunanar da su yake yi ta fuskar yuzabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum yana yanka ƴaƴansu maza yana barin mata me yasa yake yanka maza saboda suna iya zama wani abu su yi yaki sannan kuma bani isra'il yahudawa suna da aqida wadda take mummuna shine cewa mutane ne waɗanda ba su da yawa kuma kullum suna son sai su rinjaye waɗansu al'ummomi idan suka zo a wuri sun fi su su rinjirin shayi shi yasa da suka je ƙasar Portugal a lokacin da suka je a Turai aka gano su sun aza tsari na riba aka kore su suka je a Ingila suka aza wannan tsari suka fara tsace dukiyar mutanen Ingila aka kore su suka je a ƙasar Jamus suka je suka fara tsace arzikin Hitler gano su ya hallaka su aka yakin duniya na biyu to mutane ne waɗanda idan suka zo galibi duk inda suke suna da wani tsari na mallaka al'umma daga ciki shine tsarin riba suna baku suna karɓar kuɗi bankuna sai su koma a hannun su kenan sai ku zama yanzu bauta kuke yi musu shine yanzu system kin da suke amfani da shi a turai da kuma ƙasar america ga su 'yan kaɗan amma dukiya tana hannunsu saboda riba suke amfani da ita na biyu kuma suna amfani da sanin yadda ake hallaka manya-manyan mutane a cikin al'ummomi duk wani babba wanda ba nasu ba ya za su yi su kashe shi su hallaka shi su huta ko kuma ya za su yi su auren mishi da 'yarsu don ba sa ba da aure sai ga Yahudawa amma suna ba wanda ba Yahudi ba idan ya zamanto babban mai kuɗi ne ko babban ma'aikaci ne ko babban masani ne saboda ko su ƙare da shi ko su tsaci wannan amfanin da yake da shi shi yasa wanda ya kashe shugaban ƙasar America Kennedy ba Yahudi ne saboda suna ganin suna iya hallaka manya-manyan mutanen ƙasar America manya waɗanda su iya kawo tasiri akan tafiyar al'amuransu to idan suka yi wannan kuma za su yada alfasha shine su za su yi alfashar za su je su yada tsari na wato zaka ga kamar su nuna cewa auren jinsi ba wani abu bane tunda in muka diba Sigmund Freud wannan bai hude sun faɗa cewa nasu ne kuma zai yada alfasha a duniya yadda zai kai inda mutane matasa za su kimanta al'aura fiye da yadda suke kimanta addini da ubangijinsu wanda kuma shine abin da ke faruwa mai so ya koma cikin protocolatul yahud zai ga wannan sai su yada alfasha sannan gazina sannan su yada cewa yin zina ba wani abu ne kaga idan karuwanci ya yadu al'umma za ta lalace kuma suke da tsari na riba za su karbi kuɗi to abin da suke so kenan to shi yasa sai su tsace arzikin su tsace wuraren da akwai tasiri duk wani babba su zamanto ko sun kare da shi ko suna tare da shi ko suna da labarin shi ko sun aura musu yarsa sannan kuma sai zamanto sun riki to da sun kai ga matsayin mulki sai zamanto sun bautar da kowa don su dama abin da yake babban burin su Allah ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin su ne mutane mafi kwadayi ga rayuwa suna son su yi tsawon rayuwa sannan suna son su mallaki kowa sannan suna son dukiya ta zamanto a hannunsu shi yasa dukkan inda ka gane su abu biyu ne suke faɗi ka tashi a kansa ya za su yi su samu jagoranci sannan ya za su yi dukiyar al'umma ta zamanto a hannunsu wannan sifa ce ta yahudawa to almuhimmu yahudawa wannan shina tare da su amma annabi musa kasancewa sa yahudi shi mutum ne mai tauhidi kuma kowane bai yahudi yan musulunta ko bai tsarin allah ba a ɗauke shi matsayin bai yahudi za a ɗauke shi ne a matsayin musulmi ya kamata mu fahimci wannan shi yasa a waɗanda suke cewa ayoyin alkur'ani suna zagin yahudawa ba gaskiya bane to a nan annabi Musa kenan ko Fir'auna da yake yana da mulki yana iya fahimtar waɗannan mutane suna iya zamantowa barazana a mulkin sa ba dole ba sai bokayen sun faɗa masa kuma in ma bokayen sun faɗa masa wannan wani abu ne wanda ta ma tare da bi'a su yake wannan abu ne wanda yana yiwa to ala ayyati hal annabi Musa sai tashi gidan Fir'auna lokacin da tashi gidan Fir'auna sai Allah ya kaddare ya kashe mutum kamar yadda Allah ya bada labari a cikin suratul qasas wato wani mutum yana faɗa da mutumin bani Isra'ila tunda an bautar da su wajen Annabi Musa ya taimaki wancan sai ya wancan mutumin ko da Annabi Musa ya buge shi tunda sun sa insa ta shiga yadda ke shi sai mutumin nan ko da ya musu kulli sai ya mutu fa wakazahu Musa fa qada alaihi Allah sai an kai kaddara sai mutuwa ta zo an kai katari da mutuwa to anan Annabi Musa kaga Allah ya kaddara mishi wannan lokacin ba annabin Allah bane wanda suke cewa annabin Musa ya kafirta wannan lokaci ya kashe mutum ba annabin Allah bane kuma koda ma annabin Allah ne ma mukaddarta wannan lokaci duk da yake tabbas ba annabin Allah bane da wannan lokaci ba a turo shi ba ai yayi ne akan kuskure to ala ayyati hal ana abin da ya kamata mu fahimta annabi Musa ya samu labarin Fir'auna zai kashe shi aka bashi labari ya gudu to wanda ke cikin pale presidential sai aka kaddara mishi wannan kaga akwai wahala akwai wahala kwarai da gaske yanzu sai ya gudu bai ma san inda zai je ba qala asa rabbi ayyahdani sawa as-sabil ya je ta tafiya har ya je madiyana Madiyana ya je kasar Madiyana ya je ya zauna a Madiyana bai da abincin da zai ci sai da aka taimaka mishi sannan kuma ya je ya zauna a gidan wani tsoho duk da yake sun ce annabi shu'aibu ne amma zance mafi inganci ba annabi shu'aibu bane ina fata an fahimce ni dan wasu suna cewa annabi Musa ya riga ya annabi shu'aibu to wannan magana ba gaskiya bace kamar yadda in ka diba cikin subhul asha na imam na al-qarqashandi yana kawo cewa annabi shu'aib abin nan ya annabi Musa ya gabaci annabi shu'aibu wannan magana ba gaskiya bace domin da Allah ya kawo kissar annabawa a cikin suratul a'raf da ya kawo laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru sanai cewa ila adin akhahu huda kawo kissa ta adawa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru sanai kawo kissa ta samudawa wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru sanai kawo kissa ta annabi lut wa lutan id qala liqaumi sanai kawo kissa ta annabi shu'aib wa ila madin akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru sannan ya kawo kissa ta annabi musa ce thumma ba'athna min ba'dihim sannan muka turo bayan su kaga wannan ya nuna annabi Musa bayan annabi Shu'aib ya zo ba annabi Shu'aib ne ya zo bayan annabi Musa wannan na farko kenan na biyu kuma ya nuna annabi Musa ba annabi Shu'aib bane suka haɗu dan waɗanda suka ce annabi Shu'aib ne sun ce dan an ce wala ma warada ma a Madiyana annabi Musa ya gitta malaman zauri suka ce ya tisgo ruwan Madiyana ma'ana ya zo daidai waɗannan wurin inda ake shayarwa to suka ce to tun an ce madiyana to shi ko annabi shu'aibu an ce wa ila madiyana sai suka ce to ai annabi shu'aibu na don an ce wa abuna shaykhun kabir amma zance mafi inganci ba annabi shu'aibu bane shi dai wani bawan Allah ne na gari Allah ya kira shaykhun kabir me dalili me dalili saboda da Allah kawo kisoshin annaba a cikin suratul a'raf sai ce thumma ba'athna min ba'dihim mun turo bayan su bayan su bayan su to tunda bayan su ne kenan annabi Musa bayan annabi Shu'aibu ya zo ba zamani guda suka yi da annabi Shu'aibu ba ina fata ana fahimta ta wannan shi ne zance mafi inganci wallahu ta'ala a'lam to almuhimmu annabi Musa ya je gudu bai da ma abincin da zai ci sai da ya je kuma yayi kusan shekara takwas ko goma yana shayar da dabbobi ruwa don ya biya sadaki shine malaman abin da suke cewa shar'u man qabla na shari'a ta wanda suka gabace mu in an samu nasin da ya tabbatar da ita cikin shari'a mu tamu ce tunda mun nasi ya tabbatar da ita in an samu nasin da ya kore yace ba ta daga cikin tamu to ba za a yi ta ba amma in ba a samu nasin da ya kore ba ko ya tabbatas to sai mu duba in na kafire ne abu ne wanda bai da kyau sai mu nisance shi in na musulmi ne sai mu dauka mu yi aiki da shi shine wato shar'u man qabla na tana da hali guda guda uku to wannan yana daga cikin wanda babu nasi wanda ya ce a yi amfani da manfa'a ko kada a yi amfani da manfa'a cikin shari'ar mu to amma annabi Musa ya shekara takwas yana yin kiyo ina fata an fahimce ni to wannan sai zamanto shine sadaki an gane ko to da wanda malamai suka ce sadaki na iya zamantowa manfa'a amma manfa'a wadda take halat banda haram duk da kyau sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ne karantar da wata mata wasu surori shi ma ai manfa'a ne kinan ya tabbata cikin shari'ar mu almuhimu dai annabi Musa ya shayar da dabbobi shekara takwas ko goma domin ya ce inni uridu an unki haka ihdabna tayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta ashran fa min indik wa ma uridu an ashqa alayk satajiduni insha Allah min salihin to amma sai Allah ce falan ma qada Allah ce falan ma qada Musa al-ajala annabi Musa ya kare al-ajal wasu kace al-ajal shekara takwas wasu kace al-ajal shekara goma to wanne ne daga cikin su waɗansu suka ce abin da yasa aka ce shekara takwas domin ya ce zaɓi aka ba annabi Musa fa in atmamta ashran fa min indik sai zaɓin annabi Musa ne kidan ko annabi Musa daga shekara takwas zuwa shekara goma kowa ya fi son aikin shekara takwas suka ce to al'ajal kidan wancan shekara takwas ne shine al'ajal wasu suka ce a shekara goma ne saboda yarinya ce ya da kanwa to kanwar ta fi kyau ya ba ta da kyau to kinan annabi Musa cika shekara biyu suka san goma wacce ita ma ta kai shi yasa sai annabi Musa ya zabi shekara goma waɗannan duk abubuwa ne waɗanda babu wani nassi da tabbatar da su almuhimmu dai al'ajala annabi Musa ya cika ajali takwas tabbata ya yi su goma kuma yana yiwa ya ƙara biyu ko bai ƙara ba Allahu a'lam ina fata ana fahimta ta sai dai abin nan na malamai almuhimmu annabi Musa ya ƙare wannan lokaci ya kaga sadakin ma bai samu ba abinci na masa wuya yana annabin Allah ka dibi fir'auna kafiri ne ya ce shi ubangiji ne abin bauta ne ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ya ce ana rabbukum al'ala shine ubangiji ma ko cikin alloli shine uba kwata kwata amma gashi da mulki gashi da kuɗi gashi da komai annabi Musa yana daga cikin ulul azmi minar rusul abincin da zai ce ma yana masa wahala shi yasa samun duniya ba shi ke nuna mutum wani abu ne a wajen Allah ba dan haka kasashen musulmai dan ba mu da abinci ko ana zalunta mu ana tsaci arzikin mu ana kashe mu ba shi ke nuna ba akan gaskiya muke ba dan turawa suna jin daɗi su ba yanzu gashi nan bala'in ya faɗa musu Ukraine America Europe NATO su ba suna cikin bala'in da haka jin daɗi ba shi ke nuna mutum yana abin nan ba ala ayyata hal dai annabi Musa kaga ya samu wannan matsala sai malamai suka ce ya dawo ma fir'auna wa'azi kuma gashi al'ummarsa ba ta da ƙarfi bai iya yin komai kuma Allah ya turo shi ma fir'auna wa'azi to da annabi Musa malamai suke cewa ya girma gidan Fir'auna har ya kai shekara arba'in kuma Allah ya masa wahayin cewa ya Fir'auna wa'azi yana wannan wurin suka ce to saboda bai sha wahalar duniya ba bai san duniya ba bai san wani wuri ba in ba nan ba da awar za ta yi masa wahala to sai Allah ya kaddara mishi wannan saboda karshe ya zamanto zai iya daukar wannan matsayi shi yasa aka ce walan ma balaga ashuddahu wastawa saboda irin wannan wahala da ya sha annabi Yusuf bai sha ta ba wannan shine abinda waɗansu malamai suka faɗa to yan uwa musulmi duk da yake waɗannan mas'aloli guda wannan mas'ala da waɗannan ayoyin guda biyu sun ɗauki bayani mai tsawo amma ina ganin abu ne wanda ya kamata a ce an tsaya an gabatar da shi shi yasa na gabatar da shi a haka nan ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara za mu zo mu tashi a mas'ala ta ɗari hudu da tamanin da ɗaya insha Allahu rabbul alamin abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu dada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh